أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أكانا ونزداد كيل بئير ذلك كيل يسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu yusuf alaihi salatu wassalam mun ga yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin abin da ya faru tsakanin Yusuf alaihi salatu wassalam wato da ƴan uwansa bayan sun zo su yi mata faru sun zo su Misra ya saida su amma su ba saida shi ba ya sa an mutunta su an ba su masauki mai kyau an kuma auna musu awo mai kyau an kuma mayar musu da kayayyakinsu sannan an kaba musu sharaɗi cewa nan gaba in za su dawo ta su da ɗan uwansu bana yamin saboda yusuf a lokacin shauƙin ya ga ɗan uwansa ya riga ya kama shi kuma ya ce musu in ba su zo da shi ba kar ba su zo kusansa to yanzu alkur'ani ya nuna mana sun dawo gida kuma daga zuwa su suka faɗa ma babansu cewa to an hana mafa awo idan ba za a ba da dama mu je da dan uwanmu ba sai nuna musu damuwarsa sannan kuma yace musu zai ba su shaidan amma kuma wato kenan yana da kurincin abin da suka yi masa a baya don haka baya san wani abu kamar wannan ya sake wato kenan faruwa zai ba su ci su tafi da shi amma wato kenan a bisa alkawari to yau za mu tashi aya ta 65 inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim walamma fatahu mata'ahum a lokacin da suka zo suka bubbude wato kenan a kayayyakin nasu da suka sayo kowa ya zo sun ce wato kenan kayansa a wani lokacin abu a sun ce taken wannan a juye a auna a gano wani a juye na wannan a auna a gano wani bayan haka ta faru wajadu bai za a tafi sai suka samu kadararsu da suka ɗauka suka tafi da ita za a yi trade by bata ruddat ilaihim an dawo musu wato kenan da kayansu kowa in yi bude ana auna hatsi sai a ɗauko kayansa ana auna hatsi sai a ɗauko abin da ya tafi da shi zai siyo hatsin ana auna abinci sai a samu wannan wannan ma haka wannan ma haka wannan ma haka shine sai abin ya ba su mamaki kalu shine sai suke cewa ya abana ya babanmu ma nabi mai ma muke bukata ne kan ma ai ba mu zai ma'ana wannan shine babu ma sauran abin da muke bukata a kokarin su kwambisun din baban su ya bar su su tafi da dan uwan su kenan kace ya baba ai yanzu kama ba wani sauran abin da muke bukata ko hadhihi bidatuna ruddat ilaina kayan namu da za mu je mai amfani da shi wajen sayarwa kayan gashi an dawo mana da shi yanzu ma'anan wannan shine in za mu tafi ba bukatar sai ka ba mu wani abu ma kawai razuwa kawai wannan kayan da aka damu da shi din da shi ne za mu sake komawa mu sake abin nan saboda haka kaga yanzu ba wani matsala ba da sai an nemo wani kaya هذه بدعتنا ردت إلينا kamar yadda malam kata da yake ce ma na bi wara a haza bayan wannan kyautatawa da aka yi mana menene muke nema kuma inna bi za a tuna ruddat ilaina kayan mu da kadarar mu duka an dawo mana da shi wa kada a fala na kai alhali kuma an cika mana wato kenan suke ne an cika mana ma'auni don haka namiru a hadana za mu wato kenan tafi mu nemo abinci a iyalanmu in an ce mir alma'ir shi ne wanda zai tafi don ya nemo ya fita nema don a samu abinci to za mu tafi nema don mu samu abinci a halana a iyalanmu ai ma'anin wannan shi ne iza arsalta a kana ma'ana idan ka aiki dan uwanmu tare da mu nati bil mirati za mu je mu samu abin guzuri wanda za mu kawo gida ila ahalina wata kenan zuwa ga iyalanmu kuma bayan wannan na fasa kana wallahi za mu kiyaye dan uwanmu dan uwanmu yanzu kan za mu kiyaye shi kaga za mu kiyaye shi yanzu ba matsala da same shi za mu je mu nemo a cikin abinci a iyalanmu saboda yanzu in baka ba mu shi ba ba za a ba mu ba kuma an mun je sannan wa nazda da kalbair za mu kuma ƙara wato kenan wani sikeli guda na raƙumi guda da mun tafi mu goma yanzu mun kawo teki goma daga cikin advantage din kabar muka tafi da shi za mu samu ƙarin raƙumi guda don haka yanzu kaga raƙumi goma sha ɗaya kenan za mu ga duk wannan a ƙoƙarin sai convincing ɗinsa har ya gamsu ya zama wato kenan ya sake da wasu abin su tafi da shi wa zalika anna yusuf alayhi salatu wasalam kana yuti kullu rajulin himl ba'ir abin da suka faɗa ka shine yusuf kowanne daga cikin su ya bashi kayan raƙumi ya bashi ma'ana lautin raƙumi ya ba wannan lautin raƙumi lautin raƙumi lautin da haka ya ba su lautin raƙumi goma to yanzu sun ja guda da guda ɗaya kaga ai sun samu ƙarin wata kenan ɗaya kenan malam mujahid yake cewa himul himari ana nufin lautin jaki ne wa kadi yusamma ba'd al-lugati fi ba'd al-lugati bairan shi raqumi an shi jaki a wasu daga cikin lugat na arab wasu larabaci ma banu banu banu ne daban-daban banu asad daban banu bakar daban banu gatafar daban banu hashim daban banu quraiza daban duka wa'annan kodake banu quraiza ba laraba bane banu banu ne to akwai daga cikin kabilun larabawa suna ce mai jaki ba'ir duk da general larabawa raƙumi da suke ce masa ba'ir to ala'ayi halin kowa mene ne ƙarin laftin jaki ai kaga ba abin nan ba abin arena ba ne ko yau ba zalika kai bai nisir kuma ma yanzu kaga idan za mu samu ƙarin raƙumi guda ɗaya wato kina akan namu na da ai wato a gurin shi sarki ba wani abu ne mai nauyi ba dan ƙari ne dan kaɗan wato kenan ma'auni ne sikeli ɗaya ne awu ɗaya ne wanda yake mai sauki shi wannan sarki ba ruwansa ba dan mun je da ƙarin rakumi ɗaya ba zai da abin nan ba hada min tamamil kalami wannan yana daga cikin wato kenan ƙarin magana ta suka ce wannan shi in ya ƙara mana ma'abunsa ba wani abu ne ko wa tasirihi kuma yana daga cikin wato kenan kyautata magana wato kenan kamar tazil ne a cikin balaga anna hadha yasirun muqabala muqabala ta'akzi akihim ma ya'dilu hadha wato kenan yanzu sun dauke dansa a gaban sa amma muqabil na wannan dauke da dansa da suka a gaban sa za su sake karo masa da wato kenan karin lautin rakumi wanda za a kawo gida ya zama wato kenan ana cin abinci da shi kenan to mu je malam
قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يهاد بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال سيدنا النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام يتشي لن أرسله معكم ba zan taba ba ku wani ɗan'uwan naku ku tafi tare da shi ba hatta tuto ne masu gan sai kun ba ni alkawari min Allahi tsakaninku da Allah maɗaukakin sarki za mu rubuta takarda kowa ya yi rubuta declaration sai kun yi da ke have to declare kowa sai ya zo ya yi signing contract tsakanina da shi ya yi something ya yi signing cewa lalle lalle za ku kiyaye shi wannan shine alkawari da za su kulla wato kenan tsakaninsu da shi alkawarin shi ne abin da za a rubuta shi ne latatuni bihi wallahi sai kun dawo min da shi da mu rubuta alkawari ya jeje na tsakani na da ku lalle lalle wallahi sai kun dawo min da shi illa ayyuha da biku sai dai idan duk an gama da ku in dai mutum ɗaya zai dawo a cikin ku to zai dawo min da shi amma in an gama da ku gaba ɗaya shi ma an gama da shi to wannan ba zai da ba na san cewa kun yi iyakar kokarin saboda haka amma ku je ku ku sake dawowa na nan ku ce mun kuma a kala kun su ibu ba zan yadda da wannan ba ba zan yadda da wannan ba ai ma'ana illa an taglubu kullukum sai dai in duk cikan ku gaba ɗaya an fi karfin ku kun rasa yadda za ku yi wala tadruna ala taklisihi kun rasa yadda za ku ku kwace shi to in akwai wannan to shikenan kaga magana ta mutum da yake da ilimi ya na farko ya daure su gam na biyu kuma duk da haka ya ba da kofa domin yana iya yiwa kuma haka din ta faru idan matsala ta zo ta gama da su gaba da kaga bayan da iya ko bai kamata ya zarge su ba amma yanzu abin da baya so shine wata kinan ganganci a tafi a je na bi lafiya a dawo da rigarsa a ce eh inna zahabna nasabiqu wa tarakna bana yamini inda mada'ina fa akala huzibu yace to wallahi wannan ba zan sake yadda da wannan ba yawwa saboda ta a wannan ba matsala ba matsala na farko duk sun zama masu gida tara da gidan iyalai shi da iyalan gidan matsala ne kowa yana da mata kowa yana da yaya kuma abincin gidan ya kare ta haka ga dole ne za su je su masu dawo da abinci saboda gidan sannan na biyu dacin sun yi wannan misalin yanzu su ma kansu ba su so a ce wannan misalin ya sake faruwa wato kenan da gari su zai a wannan ba matsala ina ce dai mu rubuta yarjejeniya ne ko mai declaration to shi ke zami don haka fala ma ta hama suka hu lokacin da suka ba shi alkawarin su kowa ya rubuta takardarsa ya sani ya miko wannan ma rubuta takardarsa ya sani ya zai shi sa ce ma fika hu alkawarin su wannan ya kawo nasa alkawarin wannan ya kawo nasa alkawarin ya kawo an yi stamping an ajiye for record purpose ko ai akadahu alaihim sai ya kara karfafa musu bakala sai ya ce musu duk da haka Allahu wakilun Allah shi ne majibincin wannan lamari alama da kula ka abin nan ka faɗa yawa sau haka idan wani mutum a cikinku ya bani declaration na ƙarya amma zuciyarsa wani abu take to Allah mu dauki sarki shine zai zama shaida wato kina akan wannan wallahu alama na kulu wakil saboda haka Allah shine zai zama wato kenan kaman kafil tsakanina da ku ibn isa ya ce wa inna ma fa'ala zalika li'annahu lam yajid buddan min baitati li ajalil mira bai sa su kai wannan alkawari ba ya daure su da wannan magana saboda shi ma kansa dole akwai bukatar ya sausu a je a nemo abincin saboda gida Allah shi lagin lahum tunda ba su isa su wadatu ga barin wannan ba an har dan haka ba ba aqahu ma'ahum sai ce to shi ke na ba ku gashi nan ku ci shi gashi nan amana a tsakanin don waje وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون to yanzu yaqub alaihi salatu wassalam ya ji su tafi da banyamin dan haka sun shiri za su tafi yaqulu ta'ala ibaran an yaqub innahu amara banihi ya umarci ƴaƴansa da su tafi sai Allah madaukakin sarki yake cewa shi yaqub sai yace ya bani ya bani yaqub ya ko ‘ya'yana la ta dukulonin babin wahidi idan kuka je ku misira kar ku shiga garin wata kiran ta kofa daya kar ku shiga garin ta kofa daya ku shiga kofa daban-daban kenan ko sai ce wani kulomin abuwa mutafarrika ku shiga ta kofofi wadda suke daban-daban yau kar ku shiga ta kofa guda daya a nan da ya ce la ta min babin wahidin kar ku shiga ta kofa daya to idan suka shiga rabi suka shiga ta nan kofar rabi suka shiga ta wancan kofar ai sun yi sun bi umarninsa to amma saboda gudun wato kenan kar sai masa mummunan fahimta sai ya ce huwa dukulu min abwabin mutafarrika ku shiga ta kofa daban-daban don haka kenan yanzu kofa biyu ba za su gamsar ba da garuruwa kowane gari za a yi masa katanga a yi masa ganuwa a kewaye shi ba kamar yanzu bane za a sa kyaure a tare kofa kawai in lokacin karfi baka saka shiga ba kuma ana control din masu shiga ana control din masu fita don haka sai ce musu ku shiga ta kofa daban-daban da haka dole za su shiga ta kofa daban-daban idan kofofin garin guda hudu ne kamar yadda mafi yawan tafsirai suka nuna to za su kasa kansu kashi hudu kenan ko da da akalla za a samu uku a nan uku a nan uku a can biyu a nan yau wato shi kenan sun shiga wata abuwa biyu mutafarrika ta kofofi wanda suke wato kenan daban-daban to bayan sun yi haka bayan ya gaya musu aka sai cewa ma ugu ne an ku min Allahi min shay amma ba zan iya gamsar da ku ba zan iya tsinana muku komai akan wato kenan kaddara Allah ba mana abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai faru da ku ba zan iya hana shi ba nan malaman tafsiri sun yi ta maganganu akan wannan aya suka ce menene dalilin da ya sa wato kenan yakubu ya ce ka su shiga ta kofa daya wasu suka ce saboda na farko su baki ne a garin kuma halittarsu ya ɗan sha bamban da na misra suna da jiki suna da kiba kuma sun fi su fari sannan kuma allah ya ba su kyawun halitta irin halittar yusuf din shi suma suna da shi allah ya ka dai su kaba su ba abin amma sun ɗauki layin yusuf din saboda idan suka zo gaba ɗaya za su shiga za su iya ɗaukar hankali lokacin da suka dauki hankali kuma abubuwa da yawa za su iya faruwa na farko zai iya yiwuwa wato kenan mai hasada ya samu kofar shiga yi musu hasada su to malam suka ce ta an haka ne me yasa da bai hana su ba ai da sun zo sun shiga ta ce eh a wannan karo na farko sun je su sun ga sarki sarki ya yi musu mutuntawan da ba a kowa yake irin wannan mutuntawan ba don haka wani in ya sake gara ce ga mutanen nan sun sake dawa yanzu sun je gudun sarki kaza kaza maza maza ya shiga gudun sarkin ya je kai tsara haka za ta iya faruwa kasan shi mai hasada baka san da lamarinsa ba baka damu da shi ba amma shi zai iya wato kenan damuwa da kai wasu kuma suka ce a'a za a iya za su iya drawing attention na gwamnati security conscious wa'annan mutane mai suka shigo yi da sauransu ko suka suka ce a'a yana tsorace musu wato kenan maita hasada na mutane wato kenan wanda za su iya ganin su a matsayinsu na mutane wanda suke masu kyau kyan halitta ita kuma maita kamar yadda musulunci ya zo da ita wato wanda matsala ne a cikin idan mutum wanda Allah madaukake sai ke kisa yana iya tashi lokaci ne idan Allah ya sa abin a cikin idan mutum idan mutum ya gan abin da ya bashi sha'awa ya yi sha'awa sai hasara ta dan shiga ciki wani abin sai ya kada sai wannan hasken sai ya fito idan hasken ya fito sai ya haska mutum to shi kenan sai matsala ta faru da mutum shi kenan shi ɗin da yake da maita ya san yana da shi ko bai san yana da shi ba haka za ta iya faruwa malam asma'i yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci ko har ma malikiya suna cewa wal asma'i qudwatun muqaddam junaidu na dari kuhu muqawwam to ma shi da kuma ya sautu safira bulbuli hayyaja kalbi a tamali ko to malam asma'i yake cewa idan naga wani abu ya ban sha'awa sai da ji idona na wani zafi kenan wani wannan race din yana fita la'alla mutanen zamanin na wanda suka karanta abin da ake kira radiology su za su iya fahimtar wannan abu fiye da yadda mu za mu fahimce shi yanzu an yi discovery irin wannan race din tuntuni akwai alpha race akwai gamma race akwai beta race akwai kuma race race race daban da ba mu ba ba a discovery din su ba idan ka shiga ɗakin x-ray za ka ga su masu yin x-ray din sun sa wasu rigunguna za su kare kansu sau da wannan hasken ya haska su zai iya zama matsala kuma kai din ma da za a yi maka x-ray din lokaci ɗaya ne za a haska kit sai su ce sun kashewa har ya isa haka wannan hasken zai haska naman ka ya haska kashin ka ya fi ɗauko hoton cikin kirjin ka da za su bar wannan hasken ya jima a jikin ka zai iya kashe ka to irin wannan din akwai idan mutane wanda Allah madaukakin sarki ya saka idan wasu kuma lokaci ɗaya yake tashi kamar misali yanzu idan ranka ya ɓaci haka kawai kana zanne kai kai daya sai ka tuno wani abu da zai iya zama damuwa a gare ka sai ka ji gaban kayan ras har sai ka ji kana haƙi kai kai daya kuma so da wannan abin haka ya taso a lokaci da to kamar irin wannan ko kuma mutanen da suke abin wanda in ransa ya ɓaci sai ka ga yana yana yana abin yana zaƙami jikinsa yana rawa menene ya sa jikinsa yake wannan rawa wani reflex action ne wanda bai da control a kansa haka wannan tsoron in tsoro shi mu abin me yasa dalilin da sa idan mutum ya tsorita hankalinsa ya tashi sai ga hawan jininsa ya tashi ai a jikinsa ne abin a jikinsa ne abin amma kuma sai ga tashi kuma zai iya mutuwa a dalilin wannan hawan jinin ya tashi din in ba a yi controlling ɗinsa ba zai iya faɗuwa ya mutu to shi irin wannan Allah ba dauki sarki sa idan wasu daga cikin mutane wanda yake ba lalle ne su suna da control a kansa ba wannan kuma ya faru zamani da rama ta tale tale kafin musulunci ya faru zamanin musulunci ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban sa an samu irin waɗannan cases din sahal bin hunayf ya yi wanka a wani swimming pool a cikin madina wani sami ana kiransa amir ya kalla ya ce ka ɗin taɓa ganin kyakkyawar mata kamar yau ba kafin ya gama wanka ya tafi sai gashi ya faɗi a gida yana ta karkarwa aka ce to sahal ko ba zai iya zuwa majalisan ka bayan rasulullahi da lasar bayan da lafiya bayan da yake annabi sallallahu alaihi wasallam sai ziyara ce bai fara ce wallahi ni da kuma jamu na wanka ko da amir ya ce min jikina mai kyau ko shi ke da sai faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce alama yaqtulu ahadukum akahu dan me dan ko zai kashe dan uwansa aka je aka kira shi ce halla barakta da kaga jikinsa mai kyau me yasa baka ce Allah yayi albarka ba to aka sai ka sashe alwala ya wanke abin da sai aka ba sauran ruwa wannan yana wanka ya tashi tafi abin sa ya dawo cikin majalis ya zauna da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-aynu haqqun abin da ke kira al'ayu wanda mu a hausa shi da muke ce masa maita wasu suna ce masa kambon maka amma su larabawa da kuma yadda musulunci ya tsawara abin matsala ce wato ginin a ido don haka shi sa ake kiransa al'ayu wace wanda tabbas gaskiya ne kuma yana iya halakar da mutum yana iya halakar da dabba yana iya halakar da ko menene in ka gani maka sa masa albarka ba da haka sai mutum ya ce Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka wato kenan a wannan abin ya faɗa haka nan shi kenan to wannan shi ne to yanzu yaƙubu alaihi salatu wasalam ya ce ‘ya'yansa kar su shiga ta kofa ɗaya yana tsoron ko wani zai iya gasu tun da kyawawan mutane ne sai haka ta faru sai malamai suka ce kenan idan har haka ne yanzu wajibi ne mutum ya ɗauki wato kenan kamar da Allah ke cewa ku zo hizrakum mutum ya ɗauki kariya a kansa ga duk abin da zai iya zama masa wato kenan matsala in ana suspecting abu wannan abin zai zama da matsala ba zai zama wato kenan hikima ce mutum ya je ya jefa kansa a cikin wannan abin ba kamar yadda Allah ke ta wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku kuskura ku jefa kanku cikin abin da zai kawo wato kenan halaka a gare ku don haka idan ana samun irin wannan kesin a jikin mutum to wajibi ne mutane su dauki wato kenan abin nan a kansa dauki mataki da kuma wato kenan kariya sannan na gaba shine idan wannan matsala tana faruwa musulunci kuma ya yarda da faruwanta to musulunci baya barin abu sai dai inda ya san abu sai ya kawo maganinsa da akwai matakai da yawa da musulunci ya tsara wanda ake magance wannan al'amarin mataki na farko akwai firimina ne pre-occurrence kafin ma a ce wani matsala ta faru da wani mutum har ya kalle ka ko kuma kai ka kalle shi wani matsala ta faru ana ɗaukar mataki daga cikin matakin shi ne yawan azkar wannan azkar ɗin da muke nan na safe da rana da yamman nan wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya karanta da mu duk wanda yake yawan yin sa Allah mu da kuma zai zai bashi al'ina ya kasa na biyu idan har ta riga ta faru to ga yadda ake magance ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo wannan mutumin ya zo ya yi alwala ko ya yi wanka a rage ruwan a wanki wannan mutumin da shi in an yi hakan nan wannan kesin ya riga ya gama mutumin zai samu sauki shi kenan wato kenan an wuce wannan layin kuma shi da kansa ma zai iya aikawa sa'ad bin abi waqas ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin goma da aka musu albushi da aljanna ya fito wata mace ta masa irin wannan magana din ashe ta yi sha'awar sa ne kuma tana da wannan abun a idonta kankacin mai sai kafin ya zo gida ya faɗi ya ce aika wannan matan ta je ta yi alwala a kawo mu sauran ruwan aka je aka lalla aka kawo sauran ruwa shike ne ya wanke a jikinsa ya yi wanka da shi shike nan wata ke nan matsalar ta abina to kaga wannan bayan abin ya faru kenan idan mutum haka an tabbatar cewa haka ta faru a dalilinsa to za a wuce shi wannan abu in ya ki hukuma za ta iya tilasta shi wata kenan akan lalle lalle wanka a samu sauran ruwan a wanke wannan mutumin haka Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara abin haka ya riga ya tsara abin haka kuma wata kenan za a tafi da shi to wannan shine abin da musulunci ya sani dangane da harkar maita sabanin mu yanda al'ummar mu yanzu ta riga ta dauka abin da al'ummar mu ta dauka shine mutum ne zai zo ya kawai in ya gan kawai sha'awa ya ce kawai zai cinye ka sai ya je cinye ka matsala wadda take ta gaibi har ma kawai wani zan cinye shi ma wani da wani za su tare su cinye wani da wani da wani za su tare su cinye wani wannan matsala ba za ka taba ganin ta a cikin littafi na addinin musulunci ba mu musulmi ne babu abin da muke gadara da shi sama da musulunci duk matsalar mu tana nan a cikin musulunci yadda aka riga aka ba mu fahimtar maita ya saba da yadda musulunci wato kenan ya fahimce ta sannan sai ta zama matsalar da a kullum buɗa ta ake yi saboda ta zama hanyar samun abincin wayansu kano da zai zo ta yi abinci ga maganin mayu mayu ko ya yi kaza kaza kwanan da naji wani yana magana yana da wai zinari zoben zoben ne zoben azurfa ne za ka ci abinci a gidan mayu ka ci abincinsa kaza kaza da sauransu ba inda ya daga to kaga wannan kuma naira hamsin to ya ɗauki mataki da yawa wanda yake an zama da shi hanyar kasuwanci an zama da shi hanyar cin abinci kuma yadda ake gane ma yi mu a gurmu shi ne kawai in an kallafa maka da zarar an kallafa maka shi kenan sannan su waɗanda suke su ne alkalai akan abun wanda ta hanyar su ne ake fahimtar wani maye ne ko wani ba maye ne ko kuma ga maganin maye da sauransu mutane ba masu tsoron Allah ba ba san addinin musulunci ba su ne suke mutum da shi hanyar abin nan kuma babu yadda za a yi wato kenan a zargi mutum a je gaban su kuma mutum ya fashe lafiya don haka sai suka zana suka tsari suka kansu suka shiri yadda za su kare kansu ta yadda za su yi arziki kowa da yake ba tsoron Allah ne da su ba ko mai zai faru da kai ba damuwarsu ba da su kudin da suke abin da suke kudin da suke samu shine damuwarsu don haka yanzu wani yana tallan magani wani ya ce na zagin sarkin mayu shi kaza kaza kaza kaza da sauransu suna da abubuwa da yawa wanda suke amfani da shi na tsafi wanda wato kenan za su tabbatar na sha ba da misali abin da ya faru a azare a sardauna road yaro yana zazzabin malaria ya ambaci sunan wani makwabcin su dattijo dattijo ya dawo daga jeji rana a tsaka ruwa bai sha ba kace baba muna neman ka da Allah za mu je za ka ɗan warware mana wani ke za ta bane shiga don shawarci a yanzu za mu dawa ka ɗauke shi a mota sai hanyar mai sau wurin bishiyoyin nan wanda da yanzu an sare bishiyoyin aka shiga ka ce to ga yaro ko ka tsallaka shi ka gaba musulunci cewa in ma har ya tabbata ma yanne me za a yi ya yi alwala ko ya wanka a wanki shi abin nan sai ce ko ya tsallaka shi ko kuma wato kenan jikinsa ya gaya masa ya ce akan me aka ce a ga kai ma ne ka kama shi ya ce ni kuma ita a ni ba mai ba aka ce baba wallahi ko ka tsallaka shi ko kuma za mu karshe mace ce ai tsakanin man da ko magana baba ta riga ta tashi idan kuma akwai abin da kuke ganin za ku iya a duniya ko menene a shirya yake kuli shi a shida masu tanar da zan faɗa zan faɗa guranu suka zo za su daka shi babban ya ce a aka yi ta tuka rikici aka dawo kes sai police station aka zo police station dan sanda ya zo aka ji aka ɗauko mutum a jama'ar ya zo ya tabbatar da gaskiyar ba ne ya zo da ruwa ya ce to gashi sai ka sha ya ce ya dariya ya ce zan sha amma da sharadi na farko kai ma sai ka sha kai da ka kawo ruwan wallahi ka sha sannan yaron da aka ce na kama shi shi ma sai ya sha kuma dan sanda ma zai sha eh ni ma kuma zan sha idan muka sha domin uku mu hudun nan sai mutane kuma su ga me muka yi a ga kuma waye ma yi sai ce a shi ba zai sha ba shi mai magani ce wallahi ba zai sha ba ba za ka sha ba ce ba za ka sha ba kuma ne za ka bani sha da ke ne mahaukacin abin nan ya ce kai din a jama'ar a wace anguwa kake ce anguwa kaza ce kai ba jikan wani bane ce jikan wani to wani a gurin gonan kakaru na ya koyi aka ba shi ilimin wannan ka tambaye shi shekara kaza a ƙauye kaza a gidan mu ya zauna wani abu ba abin da ba sani a kansa ba abin da bai yi wuke kuma wallahi ya ce yaro ko yaron aka ba shi ilimin sha sai ya yi wannan sirkullar sai wannan sukulan kuma da zarar kai wannan sukulan al'umma shikenan ta samu hujja sabita sabita malikin bai wani abu ya fara nan ga cewa aka rika wani mota tsabar mutumin ya tabbatar da cewa shi wallahi ba ma bane shi ya biya kudin mota aka tafi wuri mai mulmula to kaga suna da wani abu da haka yana da connection da aljanu tun da sun dauki abin as a duo da affair in ka zan ya ce kai maye ne kace ba haka ba sai ce nan da kwana uku mai alkawari da ku wallahi aljanu na za su kula su su makure ka sai ka mutu ashe shikenan ka samu hujja maye kuma an riga an liƙa maka kuma an liƙa wa iyalanka an liƙa wa zuriyarka hakan ne ba kuma gaskiya bane wallahi tallahi ba gaskiya bane ba hanya ce ta tantance ba a tantancewa abin da shari'a za ta yi hukunci a kansa sai ta hanyar shari'a kuma suna da abin da ake kira ake kira selected honesty wannan yana ɗaya daga cikin 48 laws of power selected honesty in an kawo wannan sun lankaya masa an kawo wannan sun lankaya sai tabbatar an kawo wani sai a wani da ganinsa ba ma yi bane shi kenan shi shi Allah rufa masa asiri da sharrin su bai hau kansa ba jama'a kuma sai a yana ganewa wanda ba ma yi ba to wannan selective honesty ake kira sa selective honesty america za su zo suna yaki a afghanistan suna jefa bama ba mai sai su je wata anguwa sai su jefa musu buhun shinkafa selective honesty selective honesty divide and rule wani lokaci za ga yin siyasa su yi kaza su yi kaza su kaza su takura ma wasu ko kuma sai su ba ku wani abu kuna da kira selective ko nan sai ku ga kamar iri haka ne to wannan suna da wannan formula din ita ma kuma hanya ce ta samun ɗaukaka ta samun ɗaukaka kuma ma ta kai ga yanzu saboda an yi developing abun da su tokwa da zuru sun yi su waye waye emine ne iya da kowa ne ne sun yi yanzu mai malmala ya karba wai har za a zo a ɗauki ruhinka kamar wani mai rukiya ruhinka ya faɗa musu abun ta ina aka gane wannan na za a shi mai mamakabin zai zo ya ɗauki ruhinka ya tambayi ruhin a daidai lokacin da shi yana can kai kana nan kuma babu wanda ya ga ka faɗi a nan gudun ran naka an ɗauke shi can ajiye ana tuhumarsa ta ina wannan abun zai abin sau da aka sai aka dagula abu kuma al'umma mu ta riga ta ɗauki wannan abu don haka akwai bukatar wato kenan malamai su magana a yi gyara a kan wannan al'amari babu wanda yake zai ɗauki ran wani ya tafi wani gure je abin shi abinda musulunci ya yarda da shi daga cikin hanyar magunguna na irin waɗannan abubuwa akwai arrukiya a shar'iyya rukiya a shar'iyya ko lokacin da ake rukiya in dai ta musulunci ne ko aljani ne zai halarto ba ran mutum ne zai halarto ba aljani zai halarto kuma take za a yi magana da shi ba daga nesa za a yi magana wani daga cikin dalilin da yasa wasu suke sukar rukiya da malaman ga yake sai da kana zai ce ya kamo aljani ya zo ya hira da shi aljani ya zo ya sa maka a kasar shi sai kana zai ce aya kwal jini guda ashirin a jikinka a cire su a tafi da su can wani guda a yi interview da aljani to amma dai shi ai aljani ya ce ya yi interview da su ba na karan ba mun bayanci wannan ba na karan ba amma abinda wani suke magana ranka ne za a ɗauka a je a hira da shi a wani gudu ko ba a kai aka riƙe ba walantana a ce aljini ya fito wata gina a jikinka saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke cin mana to a cikin al'ummar mu kuma abin da yake sa abin yake katutu shine karancin karatu da ilimin hadisi da na tafsirin alkur'ani za su yi katutu a cikin al'ummar da wani abu za ga sun abin nan bari ba da misali wannan hadisi da muka karanta na sahal bin hunayfin da aka zo aka zuba masa wannan ruwan ya wanka ka taba jin wani matsala ta farko tsakaninsa da shi da amir din babu saboda amir din mutumin kirki ne sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi kuma ba intentional ne ba mu kuma yanzu mutum da ake tawaye mutum ne intentional zai je ya ce na kama wani kuma in dai Allah kaya maka Allah kaya maka sai dai in Allah madaukakin sarki ya rufa maka asiri wani dalili Allah madaukakin sarki ya fitar da kai akwai matar da talaka ya wata jama'a gari duk sun fara dauka aka ce addu'a da ko mai karago aka dauko qur'ani mai karago mai karago yazo da kansa ita da talaka ya din ta fito da rantsi wallahi kin fitowa ta tukun sannan wannan mata ta samu hanyar shan ruwa a cikin al'umma anan nan gurbana ba a nesa ba da zan kuma wallahi da mai karago bai zo ba ko za ta yi rantsuwan ta za ta kai tokare sama billahi lazi mutanen mu za su shaida cewa ita mai yaci ta ce da jin kwanan nan bai fi wata ɗaya ba jab da ramadan din nan haka ta faru wallahi waɗansu mutane suna zanna a gidan haya a nan azare gidan haya suke zanne babu wanda ya san duba yan garin ba ne da mijin matar wannan da mijinta ba yan azare ba ne wannan da mijinta mutum wajen hudu ne a cikin gida ɗaya kaga mutane suna share a gida ɗaya kai ka san duk kowa ba mai ƙarfi ba ne amma guda uku suka haɗe baki suka ce da mai ya ce tana girki a cikin abin da suka zaka samu da kuka da barkono a cikin kicin sai suka fita suka batta wai zaji ko za ta yi tari da ta yi tari mai ya ce yanzu wannan shine indicator za a gani barkono fa to ko layi ba sai da barkono ka wuce ba za ka yi tari ba fi sabilin layi kuma wallahi rufin asirin allah wallahi ta yi komai ta gaba ko tarin ba ta yi ba amma duk da haka suka ce mai ya ce kyansa tafi har gaban kotu alkali ta bai ta kin saka mata ta ce na saka ta yi tare ta ce wala ba ta yi kuma su kuke ce mata mai ya wannan maganar ki mukuwar wallahi a cikin ramadan din aka aka sulhunta a cikin ramadan din nan bana to a wani abin nan aka sami irin waɗannan dalilai to saboda haka yana daga cikin tabbas shi ayyun wanda musulunci ya san da shi al'ainu haƙƙun amma ba yadda muke abin nan ba sa'ad bin abi waqasim bai sake tsaron wannan matar da wata matsala ba illa ya ka an gane cewa matsala ne kuma wani karimci ne da Allah madaukakin sarki ke ba mutum kuma kamar yadda muka faɗa hawan jini zai iya kashe mutum a sakamakon kai tsoron da ka ji a cikin zuciyarka tashi hankalinka kuma ka mutu kaga ba abin mamaki bane wannan saboda shi ma wanda in ya kalli mutum mutum zai iya mutuwa tabbas Allah kuma madaukakin saki shi ya san hikiman da ta sa ya sa irin wa'annan a cikin al'umma me yasa Allah ya maciji sai ka rasa dalili amma ka kisa yake ai amma sai ka rasa dalili amma Allah a cikin hikimansa shi ya san dalilin da ya sa yi shi ya san kuma abin da ya tanada a cikin sa 1979 wani malami mutumin indi a mutumin pakistan manowar ahmad yana karantar da mu biology sai aka zo topic na ecosystem kaga ba addinance ba a biologance ecosystem da aka zo ecosystem sai ya tambaye mu wani dabba ne muka taba san alciyar mu ba ta da wani amfani wani ce maciji mana ya ce to maciji ko kai shi ne ba shi da amfani ya ce to yanzu mu kaddara a jijiji du macijan duniyar nan a kashe su ya ce to matsalar sai ta dawo kan dan adam yake Allah ya yi maciji dole ya amada su rayu da maciji akwai abin da yake muka da dumana ya za a yi haka ya ce to wurin ba ku a hankalce a matsayin ku na yara in aka kashe du maciji ko akwai dabbobin da su kuma maciji suke ci they will stop yunwa za ta kama su su kuma wanda suke ci in suka kare nuna wanda suke cin su kuma yunwa za ta kama su har za a zo kan wanda dan adam yake ci kuma su ma yunwa za ta kama su ko kuma akwai abubuwa da shi maciji yake ci to wani kuma za su yawa idan sun yawa kuma barnan su za ta zo har ta dawo kan dan adam Allah ya sa abin da ake kira ecosystem ta yin da kowane abu da ka gani a cikin halittun Allah akwai nasa amfani ran da aka ce an share guda daya to matsala za ta yi tafiya za ta yi tafiya za ta yi tafiya za ta yi tafiya har sai ta dawo kan dan adam kuma sai ta zama wasa matsala wadda za ta abin sadaka komai daga gani Allah madaukakin sarki a ga Isa kuma anan Yaqub alaihi salatu wasallam yake cewa ƴaƴayen sai ya ce masa menene ma'ubuni eh an kun min Allah shay'a duk da cewa ina kokarin kare ku amma ba zan iya magance muku komai tsakanin akan kaddarar ubangiji ba akan kaddarar ubangiji ba saboda me ko ma ya taba mutum ko kar ya taba mutum وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا babu ran da za ta mutu sai da izinin Allah kuma sai ajalin ta yayi so daga idan kaga wannan kaddarar ta zo wannan rais din sun haska mutum a dalilin mai mutum ya fadi ya mutu to kowannan mutum bai haska ba to nan mutumin zai mutu babu inda za a yi wato kenan a karbe ranka alhali lokacin ta bai yi ba ai ana mutuwa ba lalle a maita ba ta hanyar kowace irin hanya za ta iya zama lokacin wani yara za in ka je tsohuwar kasuwa mai wasa da maciji ya fi mu fahimtar addini mai wasa da maciji na cewa haba mutane ba ku tunani ko kuma cewa mai wasa da maciji wai wata ran shi za ya kashe shi ya ce haba mutane ba ku tunani ai hawa ga dama mutuwa ne sai dan aishi sai ce sai dai kwana bai kare ba ya ce cin tuwo mutuwa ne sai dai kwana bai kare ba kai ya ce kai haka kai haka ma mutuwa ne sai dai kwana bai kare ba saboda haka kowa zai mutu ran da kwanansa ya riga ya kare wannan ya sa sahabai wasu dauki wata matsala a matsayin matsala wadda take mai abin nan ba Allah madaukakin sarki ya samu fahimta ya ce menene ma'agani an kuma yana lahi shi'an ko? na gudun nema ma'agani an kuma lahi mai shayi ba zan iya wato kenan wadatar da ku komai dangane da kaddarar Allah madaukakin sarki ba in hukumu illa lillah hukunci ba na kowa bane sace na Allah madaukakin sarki anan abin da yakubu yake nufi shine wallahu ta'ala a'lam Allah shi yake hukunta mu idan ya hukunta Allah ya riga ya sa irin wannan matsala a idan wasu daga cikin mutane kuma salaktar mutane ne a cikin mutane amma Allah shi ya hukunta haka kuma babu wani hukunci in ba na Allah madaukakin sarki ba haka ne don haka ko hasarar mai ta ta same ku ko ba ta same ku ba wannan duk hukunci ne na Allah ni kuma ya kogo alaihi tawakkaltu wallahi ga Allah na dogara ka Allah na dogara don na tabbatar babu wanda sai kashe min ƴaƴana sai in Allah madaukakin sarki ya karbi kwanan su idan kuma haka ne ni ma tana na akai na saboda haka na dogara ga Allah madaukakin sarki wa alaihi bal ya tawakkali mutawakkiluna duk wani mutumin da zai tawakkali kuma ga Allah ya kamata ya dogara da zama ya dogara kowa ya bar al'amura ya kuma da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to mu je wannan ولما دكلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أمرك كذلك ولما دكلوا yayin da waɗannan mutanen suka shiga cikin misira min haisu amarhum abuhum suka shiga ta inda babansu ya umarce su kamar ya nuna cewa sun yi da'a a babansu kenan ko ya ce ku shiga min abuwabin mutafarrika sai kuma suka shiga min abuwabin mutafarrika din to da suka yi haka yanzu ba sun bi umarnin babansu ba amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki ce ma kana wani anhum min Allah min shay hakan ɗauko ba zai maganta musu komai ba hakan din ba zai kawo da su za ga kaddara ba da a ce akwai kaddara cewa wani ma zai taba wani su sai ya taba sai ya taba haka ne in ba haka ba me yasa likitoci suke mutuwa babu wanda ya fi kowa sanin cuta da maganin ta sama da likita me yasa likita yake mutuwa likita yana mutuwa duk da bara lokacin da sarki fahad Allah jikansa ya rasu in zai tafiya daga zuwa nan a cikin jirginsa akwai asibiti ta iya kwantar da mutum ko operation ta kama za a yi ko menene akwai likitoci kwararru akwai menene amma wanda Allah da kuma sarki da kuɗi da dukiya in kuɗi zai sai magani a duniyan nan za su saye shi
amma sarki fahad a wulciya ya kare rayuwarsa takawa wannan ba zai iya yi ba sai da haka Allah madaukakin sarki wato kenan ya ga abin babu abin da zai faru face abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta saboda haka wannan bai tsina na musu komai ba illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha illa iyaka dai wata bukata ce a cikin zuciyar yaqub wanda shi yaqub ya biya ta idan su je sun shiga ta abwabu mutafarriqa din nan to shi sai hankalinsa ya kwanta sai ka san abu ne kawai za ka sa a zuciyanka wannan abin ya maka sai ka ji daɗi za ka sa abin wani abu bai maka ba sai ka ji haushi haka da kowa ka ba mu lura da wannan abu ba yanzu nan za a maka abin farin ciki idan ka yadda abin farin cikin ne yanzu nan sai ka kuma ya zama bakin ciki mutum ɗaya da faranta maka da kuma sai ya bazu zai iya sa maka wato kenan bakin ciki kawai sawa ne a cikin zuciya wannan ya min eh shi kenan na ji daɗin sa wannan bai min ba ina jin haushin sa da zai sauransu saboda haka annabi yakubu ya biya wata bukata da ke cikin zuciyarsa shine hankalinsa sai ya kwanta da yasa ƴaƴansa suka shiga ta wannan wa innahu lalle tabbas shi annabi yaqub lazu ilmin yana daga cikin ma'abota ilimi lima allamnahu cikin abin da wata ke muka sanar da shi mun sanar da annabi yaqub alayhi salatu wasallam wasu abubuwa na ilimi kuma tabbas annabi yaqub wato kenan ya san wannan abubuwa ya san wannan abubuwa da haka walakin aksarar nasi amma yawayen mutane da suke raye a wannan lokacin la ya alamuna ba su san annabi ya kowa ya san wannan ba wasu malamai suka ce daga cikin abin da Allah sanar da shi shine ya ɗansa Yusuf bai mutu ba kuma yanzu yana gan cewa ƴaƴan nasa za su je gurin Yusuf ne Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wannan amma mutane ba su san haka ba daga cikin hanyoyin da Allah ya sanar da shi shine mafarkin da ɗansa ya yi ya ce na ga a hada ashara kawkaman wa shamsu wal kamara ra'aytum li sajidin da haka dole wani abin sai ya faru dole sai ya faru ya san kuma a hada ashara kawkaman din su waɗannan ƴaƴa goma sha ɗaya ne a shamsu wal kamara din kuma fa manzane da shi babansa dole wata rana sai sun haɗu ta yadda Allah zai haɗa su da waɗanda mutum goma sha ɗaya na ‘yan uwansa da umansa da wata kuna kuma shi saboda haka amma yawa yawa mutane ba san wannan ba amma shi ya kuma Allah sanar da shi to mutum na walamma da kalu ala yusufa awe ilaihi akahu qala inni ana akuka fala tabtais bima kanu ya'malun Allah madaukakin sarki yake cewa lamma da kalu ala yusufa lokacin da suka shiga mai yusufa sun bi ta nan wani ta nan wani ta nan sai suka yi kwambashin a kofar fada sai suka nemi izini sai aka ba su wato kenan izini sai suka shiga ma annabi yusuf suka je suka ran shi a falo wato kenan suka yi gaskiya suka yi gaisuwa to suka shiga awa ilaihi a kawo sai suka kawo masa suka taro masa wato kenan dan uwa suka ce gashi mutumin da kake faɗa gashi mu wato kenan mun abin mun kawo maka shi dama kuma abin da yake so kenan ko yawa gashi mun kawo maka shi shi kenan sai ce a shi ne wannan to zo mana ya kai ne dan wannan to shi kenan to zauna a nan sai zauna da shi ta kusa da shi su kuma suna can suna ta tattaunawa ga shi yana tabbata ya gida ya kaza kaza kaza kaza kaza a sirrance sai ya ce masa inni ana akuka ni ne faɗan uwanka yusuf kaga sai ya farin ciki ko zai ji wani abu ce inni ana abuka ni ne fa dan uwanka Yusuf ga dan haka fala tabta izbi ma kanu ya amaluna kada wato kenan ranka ya baci saboda abin da waɗannan mutane suke aikatawa duk abin da suke aikatawa za mu sha wahala za mu kaza kaza amma zai taimaka mana wajen samun ɗaukaka a nan gidan duniya da kuma wato kenan ɗaukaka gobe kiyama saboda kar hankalin ka ya tashi kuma karka nuna musu cewa na ce kai ni ne yusuf ba kaji in ce na ji shi kina kuma dama shi ne karami ko ko shi ne babba ne ok shi ne wansa amma dai yanzu wanda ya girma shi ne babba ko to shi ne da waje alamma jahaza alamma jahaza hun bi jahazihim jala sikayata fi rahli akihi thumma azzana muwazzinu nayyatu hal iru innakum lasariqun Allah madaukakin tarki yake cewa falan ma jahazahum bi jihazihim lokacin da aka shirya su da abubuwan da ya kamata a ce an shirya su ma'ana wannan shine kowa aka kawo raƙuminsa aka kawo tekinsa aka cika masa kayansa aka komai da komai aka gama komai da komai aka ce to shi ga kayan to ku je ku gaida sarki ku yi sallama sai ku tafi koma gida to shi kenan da aka yi zo ana wannan ɗin sai ce ja'ala sai kayata fi rahali akihi sai aka sanya wato kenan abun awon a cikin wato kenan tekin dan uwan nasa dan uwan nasa wannan kuma ya faru da ilimin shi yusufa da kuma dan uwan nasa saboda shi benyamin da ya ga haka sai ce fito ni wallahi zan koma gida ba Allah na zo kenan ya ce a kai hakuri ka koma ko lokacin da za ku ce Allah ba zan koma ba suka yi suka yi ce Allah ba zai koma ba ya ce to kawai zai yi in rike ka ba sai fa in mun hada wata yar dabara ya ce ko menene a yi ya ce amma fa za ta taɓa mutuncinka ya ce eh dai a yi ina ce dai ina nan ga ya ce eh da ce to za a yi a gani ya ce a yi ce to shi kenan zan sa a sa ma'aunin sarki wanda aka yi shi da zinari kaga abu ne mai mutunci ko yawa zan sa su a cikin kayanka idan kuka tafi zan tura a je a ce kun yi sata idan aka bude kaya kowa da kowa za a samu abin a cikin naka to kasan dokar mu ta mu 'ya'yan annabi yakuba idan mutum ya sata ya saci kayan wani to ya zama bawa mutum don haka zai rike ka da sunan kayi za ta ka zama bawa na ka yadda da wannan ya ce wallahi na yadda na yadda ba wani matsala na yana son ban yi satar ba ko saboda haka babu wani matsala to shi ne ja'ala su kayata sai ya sanya duk da an ce shi yusuf ne ya saka tun da abin nan amma ana nufin wato kenan ya sa an saka ai ran sarki ba shi ke auna ba ko amma dai tun da shi ya umarni ya ce ai buhari ya canja kuɗi alhali ko buhari na zana a gidansa ko ba gwamnan banki ne sai ya sa masu laborin aikin banki suka ji suka canja kuɗi ba amma dai tun da umarninsa ne sai a ce ai buhari ne ko to hakan nan ya sa mutanensa sun sa wannan abun a cikin wadugenin tekinsa sun ma azana mu'azzinun bayan sun fita sun yi nisa sai aka bisa ce jama'a ku dakata ku dakata kata sai mai shele sai ya shele ce ayyatu hal'iru ya ku karafka ya ku taron karafka wato karafka ina ce iru shi da jama'a wanda suke tafiya daga wani gari zuwa na gari suna ake kiransa al'iru ko ya ku karafka matafiya ku tsaya suka ce mun tsaya innakum lasariquna lalle ku barayi ne wallahi ku barayi ne saboda shi wanda aka tura ya je shi shi bai san wannan plan din ayi shi ba wani neutral person aka samu shi wanda ya saka daban kuma shi bai je ba ai na kwanan sarki abu mu ganshi ba a duba dai a caji a caji ayya ko mutanen da aka nuna ba ba ba su suka dauki wannan abu ba eh to ba mamaki a caji a bincike su mana maza maza masu fiye da fushin sarki suka tashi suka tafi kai ku dakata ku dakata kata in na kuma sari ka sai da gawo lamul lamul kasami ko wallahi ku barayi ne suka ce a a qalu qalu wa aqbalu alaihim ma za tafqidun qalu sai suka ce musu wato kenan hina aqbalu alaihim lokacin da suka kai ku matafiya ku tsaya ku tsaya ku barayi ne sai suka juyo sai suka fuskance suka ce mu barayi kuma eh ma za ta fi me kuka nema kuka rasa har da za ku dan amana wato ke dan sata in kaga ai dole tunda su da farko sun san ba barayi bane kuma sun san ba su dauki kowa ba amma kuma dole za su tuma to me kuka nema kuka rasa a caje mu yanzu in an same shi ba samu hukunto me kuka nema suka rasa kalu me qalu naf'idu suwa al-malik ولمن جاء به حمل بئير وأنا به زعيم قالوا سيسوك تشي نفقد سواء الملك mun nemi kwanan au na zinari na sarki ba mu shi ba kuma ku ne last people da aka aka samu ko yana abubuwa din dan haka mu ba za mu yadda ba dan haka ba za mu yadda ba zai abin nan amma yanzu ga wata yarjejeniya tsakanin mu da ku liman ja a bihi duk wanda ya ɗauko lafiya da lafiya ya kawo mana ba tare da wato gidan an wahal da shari'a ba za mu ba shi himlu ba irin za mu ba shi labtun rakumi ka ɗauko ka kawo kawai shi ke dan damuwar mu samu wani abu mun yi alkawari za mu ƙaro masa rakumi da kayan kan rakumin na abinci sai ku haɗa ku ta babu kun ga hankalin ku a kunce saboda haka ba mu da abin da kenan matsala da mu da ku ko sannan shi mai magana sai ce wa ana bihi za'imu kuma ni ne zan ɗauki ɗawainiyar ni zai tuhuma in kawo masa himlu ba irin ne zan jan kawo masa in mun kawo shi to waye zai ba mu himlu ba irin din kar ku zaka wani kuwa sai a'a yace ni ne wa ana bihi zaimu ni ne zan tsayo akan wannan za mu je a samu rakumi a lauto shi da kayan abinci a kawo muku ku hada ku tafi abin ku ana malaman fikir suka fitar da wato kenan abin ji'ili ko akwai abin da ake kira ji'ili a fikihu da wanda suka liman ja a bihi himlu ba'iri duk wanda ya kawo zama bashi wato kenan abin da suka ce idan ka ce ina son ruwa a nan wurin to wanda ya tona rijiya in ya samu ruwa sai a bashi kaza dubu hamsin ne gashi wanda ya samu ruwa don haka idan kai kokarin tono kai tono baka samu ruwa ba baka da kokobo mun gane jinga akan yi da mai haka rijiya ya kama tono ya ta haka nasa in ya samu ruwan sai ka bashi ko in bai samu ba fa bai da abin nan a a ba wa gujajje ne fa wannan to shi ma masu zane da ke daga to shi ke da masu zane eh ban ji ba yau sai ya rufe rafi ma to kaji eh amma fa in bai sa da ruwa ba ya ja kasar da ya tono ya ciko ka gaba magana sun idan kayan ka ya bata ko kace duk wanda ya samo min zan bashi kaza bawa gujejje malam yace mana lada akan yi da mai nema nasa in yayi yawo waje nema nasa in bai gani ba ya dawo ba kwabo amma fa kai masa kallu da kyau da kyau kamar ka ci shi da yawo mai yawa tara kai je ta yi da in ya samu shi kenan sai a biya shi kudin san bai samu ba da abin nan ko gonan nan nake so a nome ta duk wanda ya nome ta dubu goma ne to ji'ili ne wanda ya kama noma in ya yi rabi ya tashi ya tafa wasu bayi da kokon ba shi da kokon saboda ji'ili ne amma yana gama nomewa kuma za ka ɗauki hankinsa wato gida sai ka bashi wannan da wannan malamai suka samu abin don haka idan ka sa wa mutum ji'ili na naira dubu ɗari masalam ya nemo maka wani abu yana sha kwana sai samu abun ya kawo shi kenan ya ce in sai da ya tafi lagos zai je ya dawo sai da kashe dubu ɗari da hamsin ya dawo to still dubu ɗari da aka yi za a ba shi tun da shi ne aka yi ji'ili a kansa shi ne aka yi ƙa'ida saboda ƙa'idar ji'ili shi ne wani aiki ne kake so a maka ko wani kaya ne kake so a nemo maka ka nema ka rasa to da zaran ka sa shi a wannan tsarin to in an maka sai ka dauka ka fara in ba a yi ba wanda mai wanda ya fara din nan fa aikin halatta sa ce yanzu da za su yi nema ba su samu babu ba su da himlu ba iri amma da wani zai haka yi haka yi bar mutsa ce to gashi to yana da himlu ba iri mun fahimci wannan to mu ji قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا سيسوك تالله من رنسي الله كو كما حروف القسم قدانا ولين قدا أبو da wau da ta da me da ba'u billahi wallahi tallahi ko yau in kace fallahu ya zama wani abu daban suka ce tallahi mun rantsa da girman Allah madaukakin sarki zaka iya cewa billahi zaka iya cewa wallahi wannan suna ake kiransa huruful qasmi ko guda uku suka ce mun rantsa da girman Allah laqad alimtu ma jina lil lufs da fil ardi Allah kuma kun san ba mu zo nan dan mai fasadi ba me zai kawo mu muna ƴaƴan annabin Allah manzan Allah jikokin annabi Ishaqa kai mu ne fa jikokin annabi Ibrahim ba ku sani ba kuma ku ce mana mun zo nan mai sata ai sata fasadi ne abin kaza daga dalil ma je na lilufs da fil ardi kun san wallahi ba mu zo nan dan mai fasadi ba bai kamata bai dace da mu ba sifan ma da kun ga wata mutane masu fasadi bane wa wa kun nasari kina kuma wallahi mu ba barayi bane mu ba barayi bane dan haka wato kiran ku je ku nemi can wanda ya muku satar ku qalu kuma jazakum a lokacin da to alhamdulillah to da mu dakata a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba da muka kirki amfana da mu shi abin da muka kuskure Allah ba da muka zai gara da mu yanzu ya kai mana ya ba mu ikon gyarawa za a nuna mu